بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم نعم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار كفار فلن يغفر الله لهم to mun ji yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana siffofi na munafukai dalla-dalla kuma ya bayyana su kuma mushrikai da ahal kitabi waɗanda suke haɗa baki da su munafukai annabi sallallahu alaihi wasallama a wani lokaci ya taɓa bayyana sunaye na munafukai ba ma bayyanawa kawai ba a bayyana jama'a a masallaci ya kama sunan munafiki kan munafiki yana cewa ya tashi wane kai munafiki ne saboda ka ta- tashi a ganka kuma ka fita wane munafiki wane munafiki har sai da ya kirga 36 kuma yake ba nan aka tsaya ba walau na sha'o la'arai na ka hun fala a rafahun bisimahun wala ta'arifan na hun filahan kawai Allah ta'ala damun ya gama zai gaya masa irin yadda zai fahimce su fahimtar da babu kokonto a cikinta waɗanda bai gaya masa sunansu ba kuma zai gaya masa siffar da zai gane su ba ma shi ba kowa ma zai iya gane su ta irin wannan siffa ba Allah subhanahu wata'ala yana so ya gane waɗannan munafukai waɗannan mummai da wai dan bai sani ba ne a yana so ne kawai ya gane ta hanyar ilimi a ilmanci a gane su amma a nasa sanin irin nasa na Allah subhanahu wataala shi daman ya san su ya san na kirki ya san ba na kirki ba wala nablu wannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum to bayan da duk aka yi waɗannan shine kuma sai waɗannan ayoyi suka zo su ma suna bayyana siffa ta wato munafukai da kuma yahudawa a halin kitabu waɗanda an saukar musu da littafi sun san annabin sallallahu alaihi wasallama ya arifunahu kama ya arifuna abana'ahum sun san shi kamar yadda suka san 'ya'yansu amma duk da haka suka ƙi yadda kuma suka ɓoye wannan sanin da suka yi don kasu gaya wa mutane su ma su san shi su imani da shi to shine Allah subhanahu wata'ala ya bayyana su anan da kuma irin sakamakon su muminai su kuma idan an ce kayi imani da Allah to ba shi kenan ba ana so kuma ka yi aiki da abin da Allah ya ce da abin da annabin da kai imani da shi ya ce to komai ya cika kenan to a sannan ne Allah ta'ala zai gafarta maka amma in ba haka ba to akwai sauran rina kenan a kaba imani kawai kuma a ci gaba da duk abin da aka ga dama to nan ba Allah ba zai karɓi wannan ba kai ma za ka shiga sahun irin waɗanda ake rushewa aiki sannan kuma duk wanda ya mutu yana kafiri to wannan Allah ba zai gafata masa ba a zahirin wayannan ayu da aka karanta aya ta farko innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi hakika waɗanda suka yi kafirci wa saddu an sabilillahi suka ƙara da kuma hana abi Allah subhanahu wataala wa shaqur rasula kuma suka raba gari da manzo sallallahu alaihi wasallama su suna nan shi yana nan shi yana wannan shiki wannan tsaki su suna wannan tsaki shi yana wannan wadi su suna wannan wadi suka yi sabani da shi suka ibin tafarkinsa a yaushe suka yi haka a rashin sani a min ba'a da ma ta bayyana humul huda har sai da tukunna shiriya ta bayyana ƙarara a gare su suka tabbatar da cewa lallai Allah subhanahu wata'ala shi ya fi cancanta a bauta man sun yarda da haka kuma lallai sun yarda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya aiko shi kuma sun yarda cewa duk fa wanda bai bi wannan ba halakakke ne Allah ba zai bar shi ba duniya da lahira ya yi masa azaba kuma sun tabbatar da cewa wanda kuma ya bi wannan sako shi kuma wannan ya huta duniya lahira sai da suka san haka sannan din suka raba gari da annabi sallallahu alaihi wasallam to me sakamakon irin waɗannan lan yarurla hashiya ba za su cuci Allah da komai ba ka karfe tsamani cewa wai dan kayi imani da Allah da manzon ka taimaki Allah ko dan kaki ka cuci Allah za ka cuci Allah da komai ba me sakamakon su wasu yi hudu a amalahu Allah zai rushe aikinsu duk wani aiki da suka yi na lada abinda ya shafi sada zumunci wani taimako da suka yi irin wannan wanda idan mutum ya yi za a ba shi lada bidu ya ce sa kamar sa kamar nan gaba kenan a gurin Allah subhanahu wataala duk wayannan harfa da suka nuna wani abu ko mustaqbali ko za a yi kaza kaza ko watakila a gurin Allah lallai ne wato lallai sai an rushe Allah sai ya rushe ayyukansu ba ba ayyukan ba wato zai rushe ladan aikin da suka yi kafiri kafiri amma ai zai yi aiki wanda ya kasance zai taimaka wani zai sada zumunci duk wani abu wanda ya kasance na alkhairi wanda ya yi to wannan ladan ba za a ba ba sai a rushe ya aihuwa lalzina amanu Allah yana kira ga waɗanda suka yi imani ya ko inda kun imani a laha ku bi Allah wa ɗi'ur rasula ku bi manzansa wala tubdilu a amalakum dan kar ku je kuma ku rushe aikinku ku bata aikinku sahabbai da farkon musulunci suna ganin cewa zunubi layin ruru a zunub ma'ata matukar mutum yana jin Allah to duk zunubin da zai wannan ba zai cutar ba ba zai cuce shi ba tun da dai ya yi imani yana jin Allah to duk abin da ya zai ba zai cuce shi ba kamala ya rurru la tarurru ko la yanfa'u la tanfa'u ta'a ma'a shirk idan kuma mushriki ne shi kuma duk wata biyayya da zai ba za ta amfane shi ba a haka suke har sai da aka saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa la tubdilu a'malakum sai gane cewa lallai zunubi zai iya cutarwa da da'a din idan mutum ya kasance yana yin da'a amma kuma yana zunubi baya tuba ko na har zai kai ayyukan da ya kyawa su rushe ko daga ana so bayan ka yi imani da Allah ka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam to ya zama kuma kana yin ibada kana sallah kana azumi kana zakka kana haji idan kana da hali wadoyin su abubuwa na musulunci kana yi abin da sha kyakkyawar mu'amala duk kana yi to shi kenan ko da zunubin aka yi sai ga wannan ayyukan sun shafe inal hasanati yuzhibuna sayyi'at dukkan zunuban da mutum yake aikatawa in dai yana yin ayyukan musulunci to wayannan ayyukan kuma za su kankare zunuban nasa sallolin nan guda biyar kowace sallah takan kankare zunuban da aka ɗauka kafin a yi ta juma'a zuwa wannan juma'a abin da aka ɗauka na zunubi an kankare in ka yi aikin haji ka koma ka sake tsakanin wannan hajin da wancan hajin allah ya kankare إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين yadda Allah ta'ala ya tabbatar da haka a suratul hud alayhi salam innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at hakika al hasanat kyawun ayyuka yuzhibun as-sayyi'at sufar mu'minai waɗanda ayyukan su kyawawa yake kankarewa munana ga tanan da yawan gaske ulaika yadra'una hasanata sayyi'ata ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين إن الله ذي باس لادا لادا مرتين sau biyu ga lada da suka yi sanda suka ji saƙon annabin farko kuma ga wani ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suka bi shi kuma saƙonsa marratain lada iri biyu za a ba su wa yadra'una bil hasan sayyi'ata wannan dama nake ne kuma Allah kuma ya kawar da kyawawan ayyukan munanan Allah ya kawar su kuma da kyawawa wai ma da kuma har yanzu suna yin aikin da kyakkyawan aikin zai shafe mummuna wallazina yusuluna ma amarna bi an yusala ويكشون ربهم ويكافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقهم سرا وعلانيه سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه suna yin aiki wanda ya dira'una suna ijewa suna shafewa suna kankarewa suna fata a sai'a bil hasana irin wayan ayoyin suna da yawa a cikin alkur'ani kamar yadda muka ji yanzu a suratul ra'd idan mutum idan ya kasance imanin kawai yayi amma ya ci gaba da sako baya yin ayyuka to kenan wayannan ayyukan ba za su rushe ba za su shafe munanan ayyukansa ba me yawa kyawawan da yema munanan kuma su zo su cinye su kenan za mu gane ashe ba wai kafirai ne kawai Allah yake rushe aikinsu ba har ma muminan da ya kasance ba sa aiki kyakkyawa ba sa biyayya ga Allah ba sa biyayya ga manzon sallallahu alaihi wasallama aya kuma ta uku da aka karanta innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah har yanzu dai annana ta innal ladzina kafaru waccan wa shaqur rasula amma wannan ba a kawo ba wa man shaqir rasula wanda duk yace zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya zai mar zai saba masa a abin da yayi umarni shi kuma yaki wato an samu shiƙaƙi an samu rabuwa shi yana nan shi ya wato an samu tsagewa tsakaninsu shi yana nan shi yana nan wani shakira min ba a dimata da hulhuda wa yadda bi sabil mumini gaira sabil mumini kuma ya bi ba ta farkin muminai ba ga abin da aka haɗu a kai cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah musulmi ne babu wata maganar kuma duk wanda ya yi koyi da malami guda ɗaya addininsa ba wanda zai kyare shi ba wanda zai ce bai daidai ba sai shi kuma ya zo da wani sabon abu ce ba haka ba ne sai wanda ya bi malaminsa kawai shi ne musulmi ko kuma dan ka ce la ilaha illa kai ba musulmi ba ne sai ka maka sharuɗa sai ka cika ko ka cika wani halin ga wa'insu sharuɗa abinda Allah subhanahu wata'ala ya sani abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sani abinda sahabbai suka sani abinda musulmi dukka suka sani duk malaman duniya suka sani na musulunci shine wanda yake la ilaha illallah musulmi ne ya shiga musulunci lallai sai ya shiga aljanna ko a iban fari ko kuma a wani lokaci dai bayan an hore shi ga wani abu dai ko wani ya cece shi amma dai sai ya shiga kuma idan ya mutu za a binne shi a makabartar musulmi za a yi mar wankan musulunci a yi mar sallar musulunci kuma idan an tuno shi a ce rahimahullah wannan shine abin da musulmi don saboda wannan cewa umirtu an uqatil nas hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah hadisi ne mutawatir ya fi ƙarfin ingantacce littafin nan wanda ake karantawa a makarantar islamiyya wanda alkali Suleiman Wali Suleiman Wali ya wallafa yana nan yanzu a makarantar mu ana karantawa ya kawo wannan hadisi wai ba magana ce ta wasa ba zahiratu takfir na Sheikh Yusuf Al-Kardawi shi ma ya kawo wannan saboda kai shi musulunci haka yake duk wanda zai kasance ga inda musulunci suka sa gaba shi kuma ya bauɗe ya ce ba haka ba ga nasa to ga abin da Allah ta'ala ya ce da shi wayar ta bi gaira sabilin mumini ya bi ta farkin wanda ya kasance ba na muminai ba ya kawo nasa daban wanda musulmi ba san shi ba wala tu'allimuna bima la ya'lamu fi sama'i kuma Allah ma bai san shi ba ai Allah ai ya gaya mana a surati Yunus akwai abin da bai sani ba a tu'allimuna yanzu ku gaya wa Allah bima la ya'lamu abin da bai sani ba fi samawati wal ard abin da kuke faɗan nan Allah bai san shi ba a sama da ƙasa haka ma shi ma irin wannan ka ce mu wanda ya yi kalmar shahada ka ce ba musulmi bane sai ka kafa masa sharuɗa ba mu taɓa gani annabi sallallahu alaihi wasallama tun san da mutane suke cewa la ilaha illallah sun san da suke cewa la ilaha illallah ba a taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayar ya ce ya ce dole sai an jarraba wannan wanda ya ce la ilaha wai a tabbatar kuwa daga sai ku yake ba a taba gani ko kuma a bi shi gida ko a sa masa sas ss wai wai su duba su ga shin yana yin sallah ko baya yi shin ya yadda da la'ila ilan koko bai yadda ba shin yana son la'ila koko koko baya so to shine Allah ta'ala ce ni wallahi ma tawalla sai mu jibinta masa abin da abin da ya daukar wa kansa sai sai mu bar shi da abinsa amma a ƙarshe mu namu wa nuslihi jahannam mu ƙone shi a cikin wutar jahannama wa sa'at masira makoma kuma ta ɓaci tun da aka ce wutar jahannama irin waɗannan ra'ayin duk su su kawo irin wannan cikas a addinin su da yanzu ba don irin wannan ba da yanzu in dai ba don saboda Allah ta'ala ya yi alkawarin cika wutar jahannama da mutum da aljanna da sai ake babu sauran kafirin a bayan duniya innal ladzina kafaru haqiqa waɗanda suka yi kafirci wasaddu an sabila kuma suka yi irin wannan ra'ayin kokarin toshewa bin tafarkin Allah mutane suna so su bi tafarkin Allah ka hana mutane suna so su ibada ka tsananta musu mutane akwai zunubi a kansu suna so su nemi gafara Allah ka hana su kai ka hana su neman gafara kai baka ba su abin da za kuma kai ba kai ne Allah mabalantuna ka gafarta musu suna neman yadda za su samu aminci su koma ga Allah ka ce ba haka za su yi ba wannan shine as-sudud wa saddu an sabilillah kenan an hana mutane bin tafarkin Allah addinin Allah mai sauki ne din la yusur yassiru wa la tu'assiru ku rika sauƙaƙa kar ku rika tsanantawa bashiru wa la tunaffiru ku rika yi wa mutane albishir kuna nuna cewa Allah yana da rahama Allah mai saukin kai ne Allah ba wani mai tsanantawa bane da harshen da za su fahimta an ce ba in kake ba mai sauƙi to za su fi gane ba haka ake ba ka ce za ka yi ta tsanantawa za ka yi ta tsanantawa to ku lallai alkawarin da Allah ya yi a ƙarshen suratul furqan zai same ka duk wannan gara basa din yi badila sai ya ake hasanat irin waɗanda Allah yake canza ladan sai zulmu sai koma lada za a zo da malami mai wa'azi a ranar tashin kiyama babu wata wata a ce kawai shiga wutar jahannama za sha ni ne fa shehuwa ne ni ne fa ustazuwa ne ni ne shehuwa ni ne malamwa ni ne daftawa ne ni ne da'iya kabira na gari kaza yaye duk ai an sani to amma to me ya saka Allah ta'ala zai bude kofinsa na rahama barkadai amma duk kai dukkan rike su komai kai kai rika jefa mutane a wuta wanda yi kaza wuta wanda yi kaza azabar Allah za ka buɗa musu ba wanda yi kaza kafi ne saboda kai ma ba wani ba za a tausaya maka ba kai ma yau eh kai ma ba za a tausaya wutar jahannama kawai ni ne ita a tafi da shi kawai to haka abin yake wanda masu irin wannan suka yi kafirci suka hana kuma a bi Allah din subhanahu wata'ala suka toshe kofofin bin Allah sun mamatu suka mutu a haka suna kafirai masu irin wannan daman kafirai ne suka mutu a haka ne sakamakon su halan ya gafir lahula har abada Allah ta'ala ba zai gafarta musu ba har abada waɗanda suka tsaya suna haka ɗuma ko da ba su mutum ba Allah kuma ba zai shirye da su ta farkin gaskiyar ba yana cewa innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi innal ladzina kafaru wa zalamu suka yi kafirci suka yi zalunci lan yakun la yaghfir lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala liyahdihim dariqa ba sai ba zai shirye da su dariqa ba illa dariqa jahannama sai dai dariqar jahannama wa zalika Allah yasir ba zai shirye da su a tafarki madaidaici ba wannan shine irin sakamakon waɗanda ya kasance bayan sun yi kafircin su kafirai kuma sannan har yanzu suka ci gaba kuma da yin wa'insu ayyukan kuma wanda Allah baya so to haka za a zauna har abada Allah ba zai gafarta musu ba kuma ba zai shiryar da su ba sai su ta zama a cikin wannan bata in ka ga sun wani ta farki to sai dai na wutar jahannama in kaga sun gane wani wata hanya to sai dai hanyar wutar jahannama fa haduhum ila siratil jahim shiri da su zuwa tafarkin wutar jahannama to wa'annan mutane falan ya gafir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba Allah ka kare mu daga irin ayyukansu amin نعم
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يذركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لئب ونفس وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يذركم يسألكم أعمالكم إن يسألكموها فيخزيكم تبتلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله يغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله
fala ta hinu karku yi rauni Allah ta'ala yana gaya wa muminai cewa yana nuna ka'ida ta zama da abokan gaba mutukar kuna da ƙarfi to karku karaya ce za ku nemi sulhu tare da abokan gaba fala ta hinu kar ku yi rauni kar ku ji tsoro wata da ila salmi ku nemi sulhu wa antum la alau Allah ta'ala ya yi muku alkawari in kuka jure kuka ci da gabzawa da abokan gaba to za ku zama ku ne a alawu ku ne a sama wallahu ma'aku kuma Allah zai zama tare da ku tare ta musamman dama Allah yana tare da kowa wa huwa ma'akum aina ma kuntum inda duk kuke yana tare da ku kamar yadda ya faɗa wa huwa ma'akum aina ma kanu sotul mujadala da kuma sotul hadi ko ma ahun aina ma kun wallahi ma ta amna basir ko ma ahun aina ma kanu kuma yunabi ma amilu yawmal qiyama inna allaha bi kulli shay'in alim a mujadala duk inda kuke Allah yana tare da ku ku mutane da ba mutane ba dabbobi tsuntsaye bishiyoyi ko meye yana tare da Allah Allah yana tare da shi a sama ko a ƙasa ko a ina to amma nan ya sake cewa wa huwa ma'akum to me amfanin kuma sake cewa kun wa huwa ma'akum yana yana tare da su yana tare da musulmi to wannan makiyya ce yana tare da su tare na musamman tare din wato yana tare da su da taimakonsa kamar da ya ce na lama a sabiri ya yi lalzi aminu sta'inu bi sabar wassala na lama a sabiri da wa'inda ku imani ku nemi taimako a wajen Allah da sallah da haƙuri wani na duk sanda wani abu ya same ka ka koma ga sallah annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da wani abu ya same shi fa za a ila salati dandanan sai ya koma ga sallah wa murahalaka bis salati wasbil ariya kama asbita ka umarci iyalanka da sallah wasbir alaiha kuma ka dawwama akai Allah ta'ala zai maka kowane irin abu kake nema la nas'aluka rizqa la narzuquka wal aqibatu littaqwa wannan yana nuna mana akwai salloli waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da waɗanda aka samu a wajen malamai mujarrabai waɗanda ya kasance duk sanda wani abu ya same ka kake nema Allah ya ije maka ko kuma a kake da wata bukata kake so Allah ya baka to akwai irin wayannan salloli to shine ce inna Allah ma asabiri idan za ka yi haƙuri za ka yi sallah to insha Allah Allah zai biya maka bukatunka to shine malam yace ho ma'akum muhalli shahidi shine inna Allah ma asabiri wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khayrun lisabir wa sabir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la takum fi dayqin mimma yamkurun haka ne ko inna Allah ma alladhina taqaw wa lil mu'minin wannan shine mahalli Allah ta'ala yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah kuma su ne almuhusinun wanda suka kasance masu kyautata aiki to saboda haka ko da shi abinda Allah yake nuna mana cewa yakan zama tare da wani tare din na musamman ma'ana duk sanda ku zo karawa da abokan gaba in dai za ku tsaya ba za ku ji tsoro ba ya ayyau lazina amanu da Allah yana wa man yi wallihim kamar yadda ya zo sotil amfani izirhi rabbuka ilil mala'ikati anni ma akun fasabbitul ladzina amanu fa qul fi qulubil kafarul ubu fadribu fawqa al-a'naqi wa dribu min kulli banan zalika bi annahum shaqu Allah wa rasulahu man shaqi Allah fa inna Allah wa man shaqi Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab zalikum fazuqu wa an kafirin azaban nar ya wallazi na amin zaliki tun da minka fala tuwalluhum al-adbar idan kuka zo gamuwa da kafai to kar ku juya musu baya kar ku gudu kar ku ji tsoro wa man yuwallim yawma yandubrahu wanda duk ya juya ila mutaharrifan likital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wanda yayi wannan to ya koma da fishin Allah wa ma'awahu jahannam makoma su wutar jahannama wa bisal masir saboda ka in har kuka tsaya din fa a ƙarshe Allah din shi zai karbe yaƙin ma da kansa falam ta katuluhum ya rasula ba fa kai ne fa hayake dan da kaga kaga mutane a kwankwance to to ba kai bane walakin la qatalahum Allah shi ya yaƙe su ya kashe su za ga ka ebi ƙasa ka jefa ko ana harbi da kibiya ana samun kafirai kana harbi kana samun a'a duk ba kai bane wa mara mai ta izarin sanda ka harba din ko ka jefa to ba kai ka harba ba ba kai ka jefa ba walakin Allah harama Allah ne jefa wuli bilil mu'mini bala an hasan dan saboda ka wato mu'mine su bude wuta sosai ga kafirai yasa zalikun bi Allah mushin kai da kafi saboda Allah yana rauna da tani tani dan kafai duk dai wannan dai abin da ake nufi dai a wayan wannan aya dai shine ku mu'minai kar ku ji tsoro kar ku yi rauni kar ku nemi sulhu kawai Allah yana tare da ku ku ne a sama a koda shi ku za ku yi galaba kar a yi rauni to amma idan kuka lura lallai kafin nan sun fi ku yawa ko sun fi ku waɗansu dabaru na yaƙi ko kun shiga wata tsaka kuna da yawa amma kun kun shiga wani hali lallai ana iya yin asarar rayuka to ba laifi in kafiran sun nemi sulhu shikenan wa in janahu salmi fa janahalaha idan su kafiran sun nuna alamun neman sulhu to kuma ku karkata zuwa ga sulhu amma ya rasula fata wa kan Allah ka dogara da Allah ko da za a sulhu ma ka dogara da Allah in ma wata shigo shigo ne in yaudara ce dai oho dai kai dai kai ka dogara da Allah inna huwa samiul ali yana jin duk abin da ake kukkullawa da dalilan da yasa suke so a yi wannan sulhu duk yana ji kuma yana sani kenan za mu gani abubuwa guda biyu ne mutukar dai mumine suna kan karfinsu babu wani abu da suka gani na tsoro ba za su nemi sulhu ba amma idan suka ga alamar akwai wani abu wanda zai faru wanda zai cuci musulunci yaƙi ɗan yaudara ne suna nuna kaman ɗin sun yi raunin su nemi sulhun sai sai su riƙa munna alhalin kuma ƙofar rago aka yi musu ko kuma su idan sun nemi sulhu din sai a duba dalilan neman sulhun nasu kamar yadda zamu gani a nan gaba a yakin hudaybiya a surar gaba zamu ga inda da suka nemi sulhu annabi sallallahu alaihi wasallam iya da sulhu wanda da kuma an yi mubaya akan ko a mutu ko a yi galaba da su wannan shine dai abinda wannan aya take nuna wa musulmi walan yatira kuma a amalaku ba kuma zai tauye muku ladan ayyukan kuma ba zai tauye muku ladan yakin da kuka yi saboda ɗaukar karmar Allah ba shine man fatar hu salatul asari faƙada wutar fi faƙada wutar ahalahu wa malahu ahalahu wa malahu duk wanda sallah aka ta kubuce masa to nan kaman ya tsare ta ko ya raba iyalansa da duke ko kuma an raba shi da iyalansa ne da dukensa ya dawo kai sai shi shi kai kamar wato babbar asara ce to daga nan aka zama walan ya cire kuma a amalikun wato wannan kalmar take cikin hadisi sai ta fassara wannan to saboda ka Allah ta'ala ba zai tauye ayyukan ku ba innamal hayatid dunya la'ibun wal haw rayuwar duniya idan an duba ba wata ababa ce la'ibun ne wal haw karamin wasa da babban wasa karamin wasa shine wanda bai toshe lokaci ko hanyar yin wani abu mai amfani ba wasa ne amma kuma a san da kake yin din ba wai daidai yin wani abu ba ne mai amfani idan ya zama cewa zai shagaltar da kai gabarin yin wani abu mai amfani kowannan lokacin ba lokacinsa ba ne akwai mai lokacin amma sai kasance ba ka yin abin da ya cancanta a wannan lokacin sai kake yin sa to wannan ya zama lahau duk wani kamar misali in ka ɗauki kamar bal ɗin nan a san zaɓi da rana da daddare da in dai ba lokacin sallah ba ne illa kawai sauran kuma 'yan ƙa'idoji ya kasance ba zage-zage ya kasance ba mugunta ba wani abu kawai dai don ko sa zumunci ko don nishadi ko don gina jiki da kwanji ko wannan duk babu laifi amma ce za a yi shi da sallar magariba da lokacin sallar isha lokacin sallar juma'a da ko kuma a ƙi zuwa gona ga aikin gona ko a ƙi zuwa kasuwa a yi shi a sani a daidai wani lokacin kuma akwai bukatar neman abinci ba a tafi neman abinci ana yin wani to kowane irin abu ne wanda zai shagaltar da kai ga yin wani abu na lokacin wani shine allahu shine babban wasa to haka duniya take kawai in ka dube za ga haka haka ne mutane yanzu gaba ɗaya sun koma ma babban wasan kawai suke mutane kawai banda danna waya lokacin sallar ya wuce lokacin zikiri ya wuce lokacin karatun kurani ya wuce san za ka je ka gaida iyayenka ya wuce lokacin ma da kai za ka amfani da kai bacci ma inna lijjasa duka alaika haƙƙa jikinka ma yana da haƙƙi a kanka iyalinka ma suna da haƙƙi a kanka bakonka yana da haƙƙi sai kuma duk gaba ɗaya duk lokacin nan duk an ɗiba an bar wa waya babu shakka muna zamani na asara kwarai da gaske za mu yi na asara sosai da sosai ya kamata mutane ya kasance wani daga ya tashi ma da safa abinda zai fara kawai ibudawa ya ga me wannan irin sako ne kaza kaza kaza duk ka manta da wannan ka yi abin da ya kamata ka yi da safe kana bukatar watakila ko za ka yi wani exercise kana da bukatar alwala kana da bukatar nafilfili kana da bukatar zuwa masallaci kana da bukatar sallah a masallaci sannan a dawo gida kana da bukatar wuridi kana da bukatar shan wani abu na karin kumallo sannan kuma ga shirya ka tafi wajen aiki ko ka tafi makaranta ko wani abu amma in kace zaka tsaya yin wani dandandan waya sosai danna dannan waya sai cinye lokacin waɗannan sai bayan waya ta cinye kace kuma za ka yi waɗannan abubuwan ba a lokacinsu ba shi sa duk mutane suke gamuwa da irin abu da suke gamuwa a yanzu na yawan na rashin abin nan na rashin samun yadda suke ai akwai ina gani a اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كما صلى في نجع جبل الكفار نبات ثم يهدي ثم فترى مصبرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفر من الله والرحمه ولا الدنيا الا متاع الغرور سوره الحديث ku yi sani cewa annamal hayatu dunya la'ibun wal wasa ce duniya duk haka take da cike da wasa la'ibun wal ham wa zinatun ado kawa wata fakurin bai da kuma alfahari tsakaninku wata kasun filan da kuma gasa wajen tara dukiya wal aulad da gasa wajen tara yaya kamar sai to ba ku sani ba ita kuma duniyar yadda kamar sal gaisin ne kamar fa a ce ruwan sama ne wanda manoma za su yi farin ciki da shi tun mai hiju sai amfani ya fito ya yi kyau ita ciyawa ta yi kyau amma daga baya kuma sai kuma ya yankwari fatara musu wance ya koma yalo suna jalo kuɗa ma a karshe kuma ya zama ciyawa da dagaggiya ingilici to haka duniya take da farko koma me ka dauka kai kanka in ka da haka take kana tafiya kana tafiya sai ka fashi kenan ka gama kenan to duniya haka take da farko duk wannan abin kawar da ake duk wannan abin alfahari duk wannan abin da ake tarawa a ƙarshen ƙarshen ƙarshe ya kasance ta dawo abubuwan babu duniyar ta ƙare ta barka ko kai ka mutu ka barta haka abin yake amma da za ku bar wayannan wasanni wa in tuminu ku yi imani da Allah wa tattaku ku ji tsoron Allah kan abin da ya umar ya hane ku ku hannu abin da yake ku yi kuma ku yi yadda za ku iya fa aku min masu datu ko idan kuka yi wannan shi kuma Allah ta'ala a ɓangarensa yutikun ujurakum to sai ba ku ladanku na wayannan ayyukan da kuka yi na imani nan da tsoron Allah an ce imani da tsoron Allah shine imani da Allah da manzansa da kuma yin ayyuka na addinin musulunci shi kuma sai ba ku ladan wannan wala ya sa'alkumu amwalakum shi Allah subhanahu wata'ala baya neman a bashi baya neman a bashi kudi baya neman abin da kuka tsuruta kuka samu ta hanyar noma ko ta hanyar sana'a ko ta hanyar aiki kuma ku kashe kuma ishe ku ba shi ku ɗebo gaba ɗaya ku ba shi kudin wala ya sa'alukum ba zai tambaye kuma sai abin da ya kasance dama daga cikin ribar abin da ya baku sai abin da ya shafi kawai zakka kuma kyautatawa irin ta taimakawa addinin musulmi sada zumunci da sauransu wannan kawai idan an duba wannan abin da ya nema ba wani abu yana a takara karya ba idan a gona ce ka samu danyi goma misali ɗaya kawai za ka bashi ba dukkan goman ba in ka samu kuɗi kama a ce miliyan ɗaya ba wai gaba za ka tura mar miliyan ɗaya ba kamar yadda sai ka ɗauki kamar dubu ɗari ita ma dubu ɗari sai ka raba gida hudu sai ka ba shi ɗaya idan amfanin gonan ne haka za a yi in amfanin gona ne idan shi ne ya yi aikin shayar maka ya baka ruwan da ka ya zubo ma da shi bai wahalar da kai ba ruwan ne kawai ya zo ibi gonar ya bi amfanin gonar to wannan shine za a raba goma a bashi daya amma idan tare kuka aiki ya yi ruwan ruwan bai kai ba kuma kai sai ka ɗebo ruwan rafi ko ruwan rijiya sai ka ƙara amfanin ya kai to sai ka raba gida ashirin sai ka bashi daya ba yanzu to ba goma ba ya zama kuma gaba ɗaya ma kai ne duk gaba ɗaya ka shayar an kai ka shar gaba ɗaya ba abu wannan ruwan ma fa naka ne ba ba wai naka ne to amma kuma duk da haka dai kuma za ka fitar da haƙƙi ta zama dukiya kuma yanzu wato gine idan ruwan gaba ɗaya allah ne ya shayar da shi gabaki ɗaya babu kai ba abin da kai to shine ɗin ɗaya bisa goma wa'atu haƙahu yau mai sadi idan kuma ya kasance kai ne ka shayar gaba daya to shine ana ake cewa za a bada rabi idan ya kasance kuma rabi da rabi aka yi to shine idan ka dauki rabi din kuma shi ma sai kara rabawa shine sai a ba dai za ka ba da ushiri ga baki ɗaya ba in kuma dabbobi ne idan akuya ce ta kai arba'in sai ka bashi ɗaya in kaniya ce ta kai biyar ka bashi ɗaya ko haka ma in raƙumi to haka in samiya niya in ta kai talatin sai ka bashi ɗaya raƙumi guda biyar amma shi ba shi za ka ɗauka zungurun haka ka bashi ba ka bai Allah ba akuya za ka ɗauko idan guda biyu ne su haka ne so daga ba zai ce ka ba su dukiya ga baki ɗaya ba wala ya sa'alku mu amalu ba zai tambayi dukiyar ku ce ku ba shi ga baki ɗaya ba sai wannan da na faɗa nan kawai in ya sa'alku mu ha amma idan ya tambayi dukiyar ce ku ba ni dukiyar ku gaba ɗaya in kun noma duk kuɗin da ka tara ka ɗebo ko miliyan ka bani fayuhfikum kuma sannan ya nace sai an bayar ya nace ya kafa kafan zuka sai ka ba shi dukiyar gaba daya sai ka ba shanunka gaba daya tumakinka gaba daya sai ka bai wa Allah kudinka gaba daya sai ka bai duk kadaroyi sai ka bai wa Allah sabakalu rowa za ku don za ki a ha kawai ne wahalar ta a ce ku din dauka bayan to za ka mutane sun daina ba za su ba ba su bayar ba wai kurjar afghanakum kuma sai wannan rowar sai ta fito da abin nan wato kyashinku a fili ta fito da yayyarku da hasadarku a fili to wannan shine rahamar Allah kenan shi ya baka amma bai ce ka bashi gaba ɗaya sai dan ba sai ka dan wani kaso daga ribar da ka samu to ka dan yanko wani abu ka bashi wannan ma kuɗin da yake ba fa shi ka bewa ba ko ka gan shi kasan da ka bewa almajiri ko ka bewa wani wani fakiri ai fakiri kai ba dan uwanka kai kai ka bewa ba ba shi ka bewa ba wannan ma ya baka dan saboda a taimaka waɗanda ba su da shi a cikin ku amma kuma ha antum haula amma sai ga ku haula'i waɗannan wato mutane masu shanu masu kuɗi masu kaddarori masu amfanin gona sai ga shi haƙula'i waɗannan tu da auna ana kiranku a nemi ku nasiha litunfi kufi sabila cewa ku ciyar ku fitar da zakka ku taimaka a wajen tafiyarwa da sha'anin Allah subhanahu wata'ala ko yaƙi ko kuma abin da ya sha makarantu ko abin da ya sha masallatai ko wani abu da zai taimaka a fakirai ana kiran ku ku bayar ku dan ciro wani abu ku bayar daga cikin ribar da kuka samu ba dukiyar ku gaba ɗaya ba amma abin mamaki fa minkum man yabakal dan wannan din ma da aka ce ku bayar ba gaba ɗayan ba sai gashi a cikin ku akwai waɗanda suke yin ruwa to abinda zan gaya muku faman ya bakal fa inna ma ya bakalu an nafsi duk wanda ya yi ruwa ya hana ba da abin da nace ba to ba ni yayiwa ba kansa yayiwa ruwa don ku saboda idan ya bayar za a ninka masa ko sadaka ka ɗauka ka bayar Allah zai ninka maka dubu ɗari Allah yakan ninka ta tafi tafi su suratul baqara a can ka karanta nan za ka gano ainihin magana ta na fi na gani ya fi rubu ɗari a rubuce in ka bayar kan kanka ka bewa kai za a bewa ladan a tsarkake dukiyar a baka lada a tsarkake dukiya a baka lada kuma a rubuta ka fitar da haƙƙin Allah kuma sannan dukiyar taka ba za ta zama wuta ba a rika yi maka azaba da ita a lahira ba idan dabbobi ne ba za a yi musu kahon huna wato na wuta fifita tunkinka da su a lahira ba saboda haka man ya bakal fa inna ma ya bakal annamsu wallahu ganiyu shi Allah ta'ala in buku sani ma mawadaci ne baya bukatar komai a wajen kowa wa antumul fuqara ku ne fakirai ya ai wani su antumul fuqara wa ilallah ku mutane ku ne fakirai a wajen Allah wallahu gani shi Allah shine algani alhamid wannan shine ka'ida abin da nake cewa da ku shine lallai ku fitar da haƙƙin da na faɗa na cikin dukiya abubuwan da aka yi muku umarni da shi ku bi na abin da ya shafi dukiya da abin da ya shafi na dukiya shine gaban zaka da abin da ya shafi sallah azumi da sauran abubuwa na addini abin da na nema kenan ku yi wa in taka wallau amma idan kuka juya baya kuka ce kun ki ba za ku yi ba a gurin Allah abu ne mai sauki yastabdil qauman gairaku sai canza waɗansu mutanen da ku ayoyi da dama in ya sha ayyuzu hibikum ayyuhan nasu Allah ta'ala in ya ga dama sai ya gusar da ku ya ku mutane wa ya bi akari wa ya saka libi kauman gairaku ko kuma ya yame ku da wa'yansu mutanen duk ya zo wannan kamar yadda yake sotul al'ad ya sha yuzufin wa ya bi kalkin jadid wa ma zalika Allah bi aziz wannan ba abu ne mai wahala a wajen Allah ba aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da a ce din mu ba mu biyayyar ba kuma za a canza to da kamar suwa kenan za mu zo muni wato kenan dai har muna bi din kenan da ba ma bin abin da Allah ya ce da tuni an canza mun an kawo waɗansu tun shaƙi lawa rasulullah fa inna shadidul iqab zalikum fazuqu wa alqabi azaban nar irin waɗannan ko kuma ka zo surtu ibrahim alaihi salam واستفته وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء سجيد يتجرؤه ولا يكاد يسيغ ويأتي الموت من كل مكان وهو